أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الزاجل لا تخيل ولا وهمة الباطن تقدسا لا أدمى وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أسهاله ذوي القلب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأصحاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياس ورضي الله عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله سبحانه وتعالى بيبا مداما على اللوكتي isa dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adari a kamar yadda kullum nake faɗa nake nana ta littafin ruhul adari littafi ne da maulan shekul islami wa sa'adatul anani ashaq ibrahim iyas ya rubuta da nuna ma dukkan al'umman musulmi hanyar saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala la yami lafiya musamman ɗalibai a makarantun sufai ma'ana masu karanta wulidi na ɗabi'un bayan Allah a wannan rana ta ainihin bakwai ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar annabi daga Makka zuwa Madina. Wannan ta daidai da goma sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam. A za mu tashi a karatu a baitin da muke ciki muna baiti ne na hamsin daidai. Duk da yake a muna cikin bayanai ne a cikin baitin baitin da yana mutu shine wanda shoke ta lin nafsi aibu lil fuadi aibu lil ruhi aibu laysa fihi raibu to a karatukan dai da muka yi a baya mun fassara baitin yanzu za mu ci gaba da bayani ne inda muke bayani akan al-awa'ik ma'ana abubuwan da suke kare bawa su datse shi gabarin zabura zuwa tafiya cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wanda a baya mun yi karatuttuka akan abin da ya shafi al'awa'i guda uku shine duniya shine ainihin duniya sai kuma shaidan sai kuma al'umma mutane shagalta da sha'anin mutane to ke muka ce tukon na hudu shine zuciya wanda muka ce shi magana akan zuciya tabbas zai ide mu satittika kafin mu gama to alhamdulillah a wannan ranar ma karatun ba zai gaba ba shi ma dai akan abin da ya shafi sa'anin zuciya da yake sun ce ita ce mafi girman abin da ke tsare bawa gabarin zabura zuwa fadar Allah subhanahu wataala a a wannan sati mun fara karatu akan abubuwa da muka ce guda biyar waɗanda suke ɓata zuciya su lalata ta sai muka karatu akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shi ma ba mu kai ƙarshe akan shi ba ma'ana alkullatu san sai ka yi mukhalada ka yi cuɗanye ka yi mu'amala da mutane kila kuma mutanen ma ba jinsin ka bane me nake nufi jinsin ka mutane duk a tuffa halitta su da sauransu duk jinsi ɗaya ne amma irin mutanen da ya dace kai mu'amala da su ka zauna cikin su su ne wanda gaba ɗaya suka tafiyar da lokacin su cikin hidimar Allah subhanahu wataala motsin su da zaman su da ainihin tafiyar su da kwanciyar su duk cikin sha'anin Allah suke yi to su ne mutanen da za su zaburar da kai su fuski zuciyarka zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine sai muke karatu akan inda ibn qayyim al-jawziya ya kawo mana abubuwa guda biyar wanda muka ce suna lalata zuciyar bawan Allah in ma bai sa ba har ta kai ga zuciyar shashi zuciyar tashi ta zama to ta mutu ba ta karban sirgan da ya kamata ta karba daga halarar Allah ba wai mutuwar zuciya irin a ce zuciyar ta mutu irin mutuwa a likitanta ba a'a ba haka ba a'a a wajen likitocin zuciya likitocin gyaran zuciya waɗanda suke fuskar zuciyoyi zuwa ga Allah zuciya ka iya mutuwa ya zama to ma'abocin zuciyar mu zuciya ta shi ta mutu ba ta karɓan komai daga cikin sirrukan da ke zuwa daga fadar Allah a shine ma ne cewa amma a fa amma ma tu'assiruhu kasratul khulqati amma abin da yawan mu'amalar cuɗanye da mutane ke haifar ma zuciya shine famtila'ul qalbi min dukhani anfasi bani adama hatta yusawwat wato duk a lokacin da mutane suke zaune a wani- a waje suna tare to a lokacin da suke yin numfarfashi suna yin numfarfashi to akwai wani hayakin da ke fita ibn qayyim yace akwai wani hayakin da yake fita daga ainihin numfarfashin ainihin mutane idan suka haɗu suna zaune a waje ɗaya to numfarfashin mutane da yake fita idan ya zamanto ma'abota waɗannan numfarfashin waɗanda suka shagalta a cikin zikirin Allah da ambaton shi ne to numfarfashin nasu zai rika fita da haske ne yana fita da haske ne amma wanda suka ta waɗanda suka zama to ba su shagalta a da zikirin Allah da ambatan shi ba to numfashin su a lokacin da yake fita kawai yana fita ne da wani hayaki wannan hayakin sai in shawai ibn qayyim yace to sai ya zama to zuciya ta cika da wannan hayakin da yake fita daga numfarfashin mutanen da mutum yake zama a cikin su waɗanda ba jinsin shi ba wannan hayakin to zuciya zai zama to yana yana damfarewa a zuciyar bawan Allah yana damfarewa har zuciyar tashi sai ta zama to ta yi baki kirin in ji al'allamatu ibnu qayyim al'allamatu ibnu qayyim al-jawziya zuciyar sai zama to ta yi baki kirin wa yujibu lahu tashattutan wannan abun sai sanya mai zuciyar gaba ɗaya ta zama to ba ta iya karɓin komai na alkhairi ta samu rarrabuwa ta samu tarwatsewa wata farukan zuciya sai ta samu farrakuwa gabarin tafkar hasken da zai mata jagora zuwa ga fadar Allah. Muhammad zuciyar sai zama tun zo ta cika da bakin ciki wa gamman da damuwa wa ba'afan zuciyar zama tun ta cika da rauni raunin da zai kasa fuskanta zuwa ga tafiya a halarar Allah. Wa hamlan lima ya ajizu am hamlihi min ma'unati qurana'i su'i zuciyar kuma za ta dauki abinda bai kamata ce ta ɗauka ba saboda ma'amula da miyagun abokai wa idan ati masalihi kuma sai zaman toya tozartar da abubuwan da za su amfane ka a duniya da lahira wani shiga li anhabihim sai zaman to maimakon ya shagalta da abin da zai gyara mai zuciya ya tashi zuwa wajen Allah to sai zaman to ya shagalta da waɗannan mutanen wa bi umurihim sai zaman to ya shagalta da al'amuran waɗannan mutane wa tuqassimu fikrahu waɗannan abubuwan sai ta rarraba tunanin shi ta rarraba mai tunani fi audiyati matsalibihim cikin kwaruruwan neman yardan waɗannan mutanen wa iradatihim da mai suke nufi fa ma za baqiya minhu lillahi wa daril akhirati to idan mutum ya zama haka gaba ɗaya shakaltuwar shi ta ƙare cikin al'amarin mutane to kuma me ya rage ma Allah me ya rage ma gidan shi na lahira don haka ha za malam ya ce wannan kenan wa kam jalabat kullatun nas da yawa mu'amala da cuɗanye da mutane ta janyo min nikimatin akuba ga ma'abocinta wa dafa'at min nikimatin ta tunkuɗe ma ma'abocinta ni'imomi wa anzalat min nihnatin ta saukar mai da wahaloli وأبطلت من منهج تباتا ما عبد زي سامو دغا فادر الله وأهلت من رزية تسوكر ميدا مصيبو وأوقعت في بلية تجيفا شاتكم بلاعي أنا كي كدك سني وهل آفات الناس إلا ناس وي أفي عيب da mutane ke samu in ba daga munanan abokai munanan abokan su mutane ba don haka mukhalada da waɗanda ba shagalta suke da Allah ba baya amfanarwa ban sai ma cutarwa Allah ya dakar da mu. Ba na ce, wa hadhihi al-qulatu to irin wannan cuɗanyan allati takunu ala nau'in mawaddati fi dunya wanda take kasancewa bisa wata buƙatuwa ne wata soyayya ce kawai ta duniya ta duniya wa qada'i wa qali ba'dihim min ba'd kawai idan ku biya wa juna buƙatun ku na duniya kawai ya zafi ku shirya a samu kaza da kaza da kaza ta hanyar halas ne ko ta haram a'a wannan mukhalatar malam yace tanqalibu tana juyawa wannan soyayyar tana juyawa idza huqqatil haqa'iq a ranar da za a tabbatar da tabbatattun al'amura ranar da Allah zai buɗa asiran halitta to tana juyawa ta koma adawatan ta koma kiyayya da gaba a tsakanin wanda kuke soyayya da su da duniya wa ya'tu al-muqbidu 'alayha yadayhi wanda yayi wannan cuɗanya zai ciji ya tsanci nadaman saboda nadama kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يعض الظالم على يديه ان امبتي ranar da azzalimi zai cizo akan yatsan shi mana zai ciji yatsansa saboda nadama zai ciji yatsansa saboda nadama ya kuli yana cewa ya laita nittakhasu ma'ar rasuli sabila ina ma dai da na rike hanyar komawa zuwa ga Allah tare da wannan annabin ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi Muhammad baya nan to yana da wakilai yana da wakilai tun daga zamanin barinsa duniya akwai wakilansa daga nan har tashi alkiyama su ne bayin Allah masu kora mutane zuwa ga bin Allah subhanahu wataala da yawan ambatan Allah subhanahu wataala to duk wanda bai rike annabi ba a zamanin annabi eh bi hanyar annabi ba a zamanin annabi bayan barin annabi duniya bai lalibi magadan annabi ya haɗa kai da su sun mai da shi zuwa ga Allah ba ya haɗa kai da miyagun abokai to ranar alkiyama ta ya ciji yatsa ya yi nadama ya ce ya kai can shi ina ma dai da ya rike hanyar koma zuwa ga Allah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya wailata ya kai tona da bakin ciki na laitani lam attakhid fulanan khalilan ina ma dai da ban riki wani ya zame min aboki ba ina ma dai da ban yi aminantaka da wani ba ina ma dai wani ba aboki na bane a ranar alkiyama duk wanda bai lalibi waɗanda za su kora shi zuwa wajen Allah ya yi abota da su ba sai ya yi wannan nadamar yace laqad laqad adallani an dhikri wannan mutumin ya ya batar da ni gabarin ambaton Allah ya batar da ni gabarin alqur'ani ba da izda'ani bayan alqur'ani ya zo mun wa kana shaytanu lil insani khazulan lallai shedan ya zamanto bai tabarwa ne ga dan adam lallai Allah subhanahu wataala ya gama bayyanar da uzuri ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka suwa ya kamata ka nema ka hada kai da su irin waɗanda in ka hada kai da su ba za ka yi nadama ba ba za ka yi bakin ciki ba ranar tashin alkiyama wannan aya tana cikin suratul furqan aya ta 27 zuwa ta 29 wa qala ta'ala Allah ne faɗa dai har ila yau akan abin da ya shafi aboki wanda yake ba wanda zai kora kai zuwa ga wajen Allah ba ba wanda in kun zauna zai gaya maka zancen Allah ba Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin ba abota soyayya da juna aminan juna wanda suka kulla aminan taka makiyan juna ne ranar tashin alkiyama masu kiyayya da juna ne illa al-muttaqin sai waɗanda suka haɗu a cikin sha'anin din Allah sai waɗanda suka haɗu kawai cikin sha'anin din Allah su ne masu tsoron Allah. To kaman ina kenan sai malam ya ce wa zabitun nafi'u fi amrin khullati abinda kawai yake amfani cikin abokantaka da aminantaka an yukhalita nasa fil kal jumu'ati kai mukhalala da mutane kaman cikin abin da ya shafi sallar juma'a wal jama'ati ko sallar jam'i wal a'yadi ko idi wal hajji ko aikin hajji wa ta'allumil ilmi ko neman ilimi wal jihadi ko tafiya jihadi wal nasihati ko yin nasiha don Allah ni kuma anan sai nace to ibnu qayyim ka manta baka ce wal zikri ba da kuma zama ambata Allah dan annabi ya faɗa a wajaje da yawa annabi ya faɗa a wajaje da yawa wanda karshen karatun nan namu idan mun kai maganan abin da ya shafi sha'anin zuciya to za mu faɗi falalolin da ke cikin zikiri din ne kan da zikirin ake samun gyaran zuciya da zikirin ne za ka ji ba ka da ƙaunar ka je ka zauna wajen da ba zikiri ake ba idan zikiri ya ratsa ka ya zame maka jini ya zame maka bargo ya zame maka ruwa ya zamanto naman jikinka da jijiyoyin jikinka wallahi duk lokacin da ka zo ka zauna cikin mutanen da ba irin naka ma'abota zikiri ba shi za ka yi ka takura ka damu ba ma za ka taɓa jin sha'awar zama da su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu a to amma in ba nan ba wa ya ataziluhum fi sharri lallai ne ka nisanci mutane inda za a zauna a kulla sharri ibn qayyim ke ka nisanci mutane inda za a zauna a kulla sharri kar a ganka a wannan wajen wannan mazaunin nadama zai zame muku da tashin hankali na na tashin alkiyama Allah ya kiyaye mutabewa wa fudulil mubahat kai yace kai ba ma irin wajen da za a zauna a kulla sharri ba wajen ma da kawai abin da za a yi ba wani abu ne da zai amfanar da kai ya ja ka zuwa ga Allah ba ka nisanci waɗannan wajajen Allah subhanahu wataala ya samu dace to wannan shine abu na biyu da yake bata zuciya abu na farko da yake bata zuciya ya hana mata zabura zuwa ga fadar Allah sai abu na biyu المفسد المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه ركوبه بحر التمني بحر التمني abin na biyu da yake bata zuciya daga zukatan bayan Allah shine bawa ya hau hawar da wa kansa kogi na yawan burace burace kogi na yawan burace burace burace burace babu abin da yake mawa zuciya idan ba lalata ta ya nisanta ma abocin zuciyar zuwa ga Allah ba amma wani irin buri gashi nan malam yace wa huwa kaga kogin burace burace kaga kogi na burace burace baharun kogi ne la sahila lahu wanda bai da gaba idan ka fada kogin burace burace to kogi ne wanda ka fada wanda ba shi da gaba baka san ma ta ina zaka fita ba kawai sai dai ka ji ka fada ko ma ta halaka Allah ya kiyaye mutadewa wa huwa wa huwa al-bahr alladhi yarkabuhu mafalisul alami sune shine kogin da waɗanda za a yi mawaso so ranar tashin alkiyama waɗanda za a yi wato su a ranar tashi alkiyama a cikin waɗannan halitta to irin wannan kogin na burace burace shi suke faɗa mawa wa kama kila kamar yadda aka ce innal muna kaga burace burace ra'su amwalil mafalisi shine jarin waɗanda za a yi wato su su zama ba su da komai ranar tashin alkiyama wa khayalatil mahali wal buhtani kizo ne burace burace kizo ne kawai na abin da ba mai tabbata ba kuma ba mai faruwa ba fala tazalu amwajul amani kun faffaki na kokin burace burace ba ta gushewa alkazibatu makaryaciyan nan ko alkazibatu makaryaciyan nan wal khayalatu wal khayalatu batilatu da tunane tunane waɗanda suke batatu ta tala abu birakidihi tana wasanne niya tana wasa da duk wanda ya hau kama ta tala abu kilabu bil jifaki kokin bujar burace burace duk wanda ya sanya shi a zuciyarsa kogin burace burace to tana wasa da ma'aboci shi ne yadda ka san karnuka suna wasa da bushi haka kogin burace burace sai na yi kaza sai na samu kaza sai na yi kaza baka san kwana nawa ne suka rage maka a duniya ba awoyi nawa ne suka rage maka mutuwa tana nan kullum tana bin ka sama da yanda ainihin sama da duk yadda kake tunani duk inda ka sa kafa tana tare da kai amma kai burinka sai na kai kaza sai na yi kaza sai na yi kaza a nan sai ka rasa jin Allah ya zama to ka koma wajen Allah baka da komai Allah ya kiyaye mu tabewa amma nan yace wa hiya bida'atu kulli nafsin muhinatin kaga kogin burace burace to shine tarkatan dukkan wanda ranshi take mummuna wulakantacciya kafisatin ranshi ko take koma baya sufliyatin wanda ranshi take a kasan kasa to kogin burace burace to shine tarkatan shi laysat ليست لها همة وانا الرب فاتل وني كما تنال بها الح... تنال بها الحقائق الخارجية وانا زين ان ابين ديك لتبر في ابين ديك وحدي ابين دا باي باي لتبر وصاحب الهمة العلية وصاحب الهمة العلية ما ابو تيين ما مدوكتيا اماني بورتا بورتشي قائمة تنا جيوا يا واني حول العلم والإيمان أو أد... آه. a gefen ilimi da kuma imani yadda zai samu ya mutu ya bar duniya da imani ma'abocin hankali ma'abocin hankali ma'abocin himma madaukakiya burin shi kawai kai ya zai ya ƙara ilimi na sanin Allah da ilimi na shari'a wanda zai kora shi zuwa gabin Allah ya bar duniya lami lafiya wal amal allazi yuqarribuhu ila Allah ma'abocin hankali da himma kawai yana binciken wani aiki ne zai kusanta shi zuwa ga Allah ويريه من جواره يقار قصد باوا زوا ga makotaka da Allah subhanahu wataala fa amani haza kaga buri irin wannan a imanun wannan aiki ake ce mai imani wa hikmatun wannan aiki ake ce mai hikima wa amani ulaika wada'un wa gururun burata buratan wasu waɗannan kuwa wanda kawai burinsa ya zanye tara kaza ya zanye malaki kaza wannan yaudara ne kawai da rudi yaudara ne kawai da rudi amma buri wanda za ka yi burin ya za ka yi aikin alkhairi kaza wani na ga yana da kuɗi na ga yana zakka na ga yana ciyar da miskinai yana ciyar da talakawa yana ciyar da almajirai yana gina gida ya taimaki bayan Allah su zauna a ciki yana taimakon marayu yana da irin wannan a to kai burin Allah ya baka kuɗi na wannan mutumin dan kai irin aikin sa wannan abu ne mai kyau kana ce wa kan madaha annabi sallallahu alaihi wasallam mutamanni alkhairi amma wanda yake burin ya zai yi alkhairi wannan annabi ya yabe shi wa rubbama ja'ala ajrahu fi ba'd al-ashya'i ka ajri fa'ilihi a wani lokaci ma annabi yakan maida ladan wanda ya burace samu wani abu inda da gaske yake yi zuciyar shi da gaske take yi ya samu wani abu dan ya aikin alkhairi yakan mai da ladan shi kaman wanda ya aikin alkhairi a a na dan dauke gani ba ka gani fa'ili kan fa'ili kaman mutumin da yake cewa law anna li malan wayo ina ma dai da ina da kuɗi ina da dukiya ya ga wani ne yana ta aikin alkhairi yana ta aikin alkhairi ya gina makarantu ya gina masallatai ya ina taimakon bayan Allah sai ya burin cewa law anna li malan ina ma dai da ina da kuɗi la amiltu bi amali fulani da nayi aiki irin aikin wani allazi yattaqi fi malihi rabbahu wanda yake jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa wa yasil fihi rahimahu yake sadar da zumuntan shi wa yukhriju minhu haqqahu yake fitar da zakka haƙƙin dukiyar nashi wa qala manzo Allah ce kaga irin wannan kuma til adari sawa'u da wanda yayin da kai da kai burin a wajen lada duk daidai kuke ci manzon Allah duk daidai kuke rawahu Ahmad wa Tirmidhi Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi an abi an abi kafshata al-anmari radiyallahu anhu daga sahabin da ake ce mai Abu Kafshata al-anmari kuma imamu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imamu tirmidhi yace hadisi ne ingantacce kyakkyawa ingantacce ah annabi ma da kansa yayi buri lokacin hajjin ban kwana malai cewa wa tamanna sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada'i annabi yayi buri a hajjin shi na ban kwana annahu law kana tamata wa halla wa lam yuskil hadiya wa kana karkarana haji iri biyu ne akwai tamattu'i akwai kirani akwai tamattu'i akwai kirani to sai annabi sai yayi ainihin kirani to sai ya so ina ma dai da tamattu'i yayi tamattu'i shine ka kulli ka kulla niyyar yin ka kulla niyyar yin umara dala na fahimta ka kulla niyyar yin umara sai ka warware ta cikin ashurul hajji a watannin aikin hajji bayan ka warware umara kuma sai ka sake kulla niyyar aikin hajji. Da Allah an fahimta to shi ne tamattu'i. To shi ne ake kira da tamattu'i. Irani ka kulla ka kulla niyyar umara da hajji gaba ki daya ba za ka warware umaran ba sai ka gama aikin hajji. Da Allah an fahimta to shi annabi yayi burin ina ma dai da tamattu'i yayi bai yi a ba kirani yayi ba. To fa adahu Allah sawabal kirani. A ina ma dai da ya yi tamattu'i ne ba kirani ba afwan ina ma dai da yi tamattu'i ne ba kirani ba to sai Allah ya baiwa annabi ladan kiranin da ya yi sannan kuma wasu ba tamattu'i Allah ya tamannahu bi umniyatihi sai ya bashi ladan kuma tamattu'i ya haɗa mai da ladan kiranin da ladan tamattu'i wannan saboda kiranin da yi tamattu'i kuma saboda niyyar da yi wai jama'a lahu bainal ajrayn sai Allah ya tara mai tsakanin ladodin guda biyu dan an fahimta to shine wannan shine abu na uku a na biyu da yake bata zuciya shine burace burace a al-mufsid salis abu na uku da yake lalata zuciya in mufsidatu qalbi na daga abubuwan da ke bata zuciya at-ta'alluqu bi ghairi Allah tabaaraka wa ta'ala rataya da wani Allah subhanahu wa ta'ala ka ji cewa wani Allah zai iya amfanar da kai ko ka ji cewa wani Allah zai iya cutar da kai wallahi la nafi'a wala darra illa Allah subhanahu wa ta'ala ba mai amfanarwa ba mai cutarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi Ibrahim yana cewa a yadumuna ni jahalan wa ikantu annama tajarra'a min mi'shari ma zuktuhu sabba ala annani radin bi an qila jahilun safihun wa in qalu fasabban lahu tabba idza kunta tasfuhuli idza kunta tasfuhuli wajen buga salihun faqad qashat ma awqadu كلهم هربا رضيت به طول الزمان ودينه وربي إلهي قد رضيت به ربا آه فهدي إلهي لم أر نفع غيره ولا ديره أخشى فهدي به أربع شو يلومونني جهلا الله سركي واواي سنا زرقينا سبور جاهلت yace wa'ai kansu anna man tajarra min bishari ma zuktuhu khabba ya shoke ni gona tabbata duk wanda ya ɗanɗani ɗaya daga cikin ɗarin abin da na ɗanɗana a koyar annabi ɗaya cikin ɗarin abin da nake ji akan sai na rasulullahi idan ka ɗanɗana sabba wallahi sai kai bege a janabar sai na rasulullahi to ni faɗarin na ga ɗaya idan da za ka ɗanɗana wallahi sai kai bege cewa ce ala annan ni radin bi an kila jahilun kisa cewa ni na yadda su ce mun ma ni jahili ne ala annan ni radin bi an kila jahilun safihun su ce mun ma ni wawa ne wa in qalu fa tabban lahu tabba kai ko sun ce mun halaka har tabbata gare ni halaka duk su faɗa zaki ya faɗi ne idza kunta taquli wa jambuka salihun ya rasulullah inda ya zama to ni da kai babu matsala idan ya zama to da ni da sahabbanka ba matsala idan ya zama to ni da zuriyar gidanka ba matsala faqad takat ma awqadu kulluhum harba tu wutar yakin da suka kunna wutar ta mutu ba za ta yi wani tasiri ba yace raditu bihi tulal zamani wa dinihi na yarda da annabi Muhammad matukar zamani na kuma yarda da addinin annabi Muhammad yace wa rabbi ilahi kad raditu bihi rabba ubangiji na shine Allah na yarda da shi a matsayin ubangiji sai ce to fa hasbi ilahi lam arum naf'a gairi dan haka Allah ya isar mini ba na kaunar amfani daga wajen wani Allah kowaye shi wala gairahu akhsha Allah ya isa mun ba na jin tsoron cutarwar wani Allah kowaye ba na jin tsoronsa fa hasbi bihi Allah isuwa ta da Allah ne na isu da Allah radiyallahu anhu to raka ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai Allah kun karate da wani tunanin zai iya amfanar da kai kun karate da wani kun kakayin wani tunanin zai iya cutar da kai ba mai cutarwa sai Allah ba mai amfanarwa sai Allah za mu karanta nasan hadisin da ke tabbatar da haka a ƙasa am to raka ratayuwa daga zuwa ga wani Allah Allah yake wa haza ka gara ta wa zuciya ga wani Allah a azamu mubtidatihi alal itlaqi shi yafi komai lalata zuciya ya zama to ta yi kwandem ya zama to ba alkhairi da zai sake shiga cikin ta wa laysa alayhi adamu min zalika ba abin da yafi cutar da zuciya kamar ratayuwa da wani Allah wala aqta'u lahu am masalihi ba abin da yake yanke zuciya ga barin abin da zai zame mai alkhairi wa sa'adatihi ba abin da yake yanke zuciya game da arzikin lahira minhu kamar ratayuwa da wannan Allah fa innahu saboda shi mutum idza ta'allaqa bi ghairi Allah a lokacin da ya rataye da wannan Allah wakalahu Allah ila ma ta'allaqa bi Allah zai rabu da shi ya wakilta shi zuwa ga wanda ya rataye da shi kawai wa kadalahu min jihati ma ta'allaqa bi sannan Allah ya tabar da shi ta bangaren da ya rataye da wannan wannan Allah din wa fatahu tahsil maqsudihi min Allah azza wa jalla abin da yake neman tabbatarwa a wajen Allah sai kubce mai ba zai samu tabbatar da abin da yake son ya tabbatar a wajen Allah ba subhanahu wataala dalili bi ta'alliqihi bi gairi saboda ratayo shi zuwa ga wannan Allah waltifatihi ila suwahu da karkatar wai ga wasu zuciyar shi zuwa ga wannan Allah to Allah zai yanke alaka shi da shi yan wa duk wannan alisafi ibn qayyim al-jawziyya nake karanta muku wannan karatu saboda haka ina maimaita ba malami kwaya ɗaya bai taɓa sukan ilimin gyaran zuciya babu shi in dai yana da hankali. Fala ani ala nasibihi min Allah ya hafala ba zai taɓa samun abin da yake so a wajen Allah ba na rabo wala ila man ammalahu min man ta'allaka bihi wa sala kuma ba zai samu saduwa zuwa ga wanda ya rataye da shi ba ba shi da tsuntsu dai ba shi ne ga tarko yayi batan bakatantan ba shi da tsuntsu ba shi ga tarko Allah ka ba mu damar ratayuwa da kai Allah ka mantar da mu ganin waninka. ka dan alfarma annabi Muhammadu fa azamun nasi khizlanan al-allama ibn qayyim al-jawziyya yace mafi girman mutane ta tsewa man ta'allaka bi ghairi Allah wanda ya rataye da wani Allah fa inna ma fa inna ma fatahu min masalihihi lalle abin da ya kuke mai na alkhairori da gyaruwa wasu adadi da arzikin sa fa lahi da samun rabaki a azamu mimma wasala lahu min mimman ta'allaka bi yati daga abin da in ma ya samu a wani abu a wajen wanda ya rataye da shi to abin da ya mai kubce kubce mai ya fi yawa ya fi girma ya fi yawa ya fi girma wa huwa mu'ridun liz zawali wal fawati kuma abin da ya samu din ma ya samu zai kare zai zama to yayi kauki ya kubce mai banda abin da yake wajen Allah ma indakum yanfadu ko wa ma inda Allah baqin abin da ke hannunku mai karewa ne abin da ke wajen Allah shine matabbaci yan wa Allah ya ba mu ikon ratayuwa da Allah subhanahu wataala a a sai buga wani misali yace wa masalul muta'alliqi wa masalul muta'alliqi bi ghairi Allah misalin mutumin da ya rataye da wani Allah ka masalul mustazilli kamar mutumin da ya zo ya sha inuwa ne min har saboda tsananin zafi ya zo ya sha inuwa wal bardi ko ka sanyi ne ya ishe shi sai ya zo ya fake amma da ne bi baitil ankabuti da gidan gizo-gizo gidan gizo-gizo wanda ya rahabe ba yace au hadal biyuti mafi raunin gida ba gidan da yake gidan gizo-gizo rauni kana ganin haka zaka yaye shi kawai gizo-gizo a ba gizo eh a eh gizo-gizo gizo-gizo shi ne gidan shi a- mai dan farin na cikin mango ba al ankabut gizo-gizo to mafi raunin gidaje kenan shine gidan gizo-gizo wanda ya rafe da wannan Allah to ainihin bai wuce wanda ya rafe da ainihin ya zo ya sha inuwar gidan gizo-gizo ko ba sanyi ya ishe shi ya zo gidan gizo-gizo don ya kaɗe ba Allah ya kiyaye mu tabewa وفي الحديث يضع في الحديث عن عن عن عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجه- تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام ودقت الصحف an karbo daga baban Abbas shine Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare su kala yace kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fa qala li wata rana ina bayan annabi ko dai akan jaki annabi kan yi haka ya dauki wani ya shi ya haukan jaki ya dora wani a bayan shi saboda tawadu ko kuma a ƙasa duk zai iya yiwa amma nassan hadisin dai a haka yazo ina bayan annabi ko akan jaki ko a ƙasa sai manzo Allah ya ce min, ya gulamu ya kai karamin yaro inni uallimuka inni uallimuka kalimatin zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha ka kiyaye Allah ya hafazka sai Allah ya kiyaye ka ma'ana ka kiyaye dokokin Allah Allah ya ce ka yi to ka yi Allah ya ce ka bari ka bari Allah ya ce ka aikata ka aikata Allah ya ce ka nisanta ka nisanta ya hafazka sai Allah ya kiyaye ka sai Allah ya kiyaye ka Ah, yace ihfazillah ka kiyaye Allah tajirhu tijahaka za ka samu Allah daura da kai dab da kai wa idza sa'alta idan za ka yi tambaya, idan sa'alta, in za ka yi roƙo, fas'alillah ka roƙi Allah ne. Wa idan sa'anta, idan za ka nemi taimako, fasta in billahi ka nemi taimako wajen Allah ne. Wa alam ka duka sani, annan ummata, lalle al'umma, a ce tun daga zaman- zamanin annabi Adam, har zuwa tashi alƙiyama, kawai ɗan kwatanta kan masallacin idi in ka je idi, kan yawan mutanen da ke masallacin idi. To ba iya wannan ba, idin ku fa ba ya ɗaya ne a cikin idi da ke sabon gari kawai. ɗaya ne rasa na sabon gari kawai ko ɗaya ne ke rasa cikin ididikan da ke ainihin zaria ɗaya ne rasa cikin ididikan da ke kaduna ɗaya ne rasa cikin ididikan da ke najeriya ɗaya ne rasa ididikan da ke afirka ɗaya ne rasa cikin ididikan da ke duniya to ba iya mutanen idi ake magana ba ba iya musulmi ba a al'umma kace mutum gaba ɗayan musulmin su da waɗanda ba musulmi ba duk al'ummar duniya da za su tattaru ala an yanfa'uka bi shay'in akan wai sai sun amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in karkatabahu Allah laka ba za su amfanar da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka wa in ijtama'u ala an yadruka bi shay'in ya a ce halitta gabaki daya kamar yadda na sun siffanta yau su dinnan za su tasaru ala an yadurruka bi shay'in kan wai sai sun cutar da kai da wani abu lam yadurruka ba za su cutar da kai ba illa bi shay'in karkatabahu Allah alayka sai da abin da Allah ya rubuta shi a kanka saboda ka taron tsintsiya ne kawai ba mene ba shara ba mai amfanarwa ko shirtsawarwa ko cutarwa sai Allah kadai rufi asal akalamu ai an yi rubutu kuma an ma ɗauke alkalman da aka yi rubutu ba za a sake rubuta wani abu ba bayan nan wajen fatin su hufu littattafan da aka yi rubutun duk sun bushe ba za a kankare a sake rubuta wani ba المفسد الرابع من مفسدات القلب الطعام abu na hudu cikin abubuwan da suke ɓata zuciya abinci abinci ne da ku sani wannan abinci wal mufsidi lahu min zalika nau'ani to shi abinci nau'i biyu ne cikin abinci ga abubuwan da suke ɓata zuciya nau'i biyu ne na farko ahaduhuma ma yumsidu ma yumsiduhu li ainihi wa zatihi kal muharramati akwai abincin da shi kanshi yake lalata zuciya shi da kanshi kamar me kamar abubuwan da Allah ya haramta in dai kana cin abubuwan da Allah ya haramta to za su kashe maka zuciya ta zama to ba ta hanjan hasken da ke fadar Allah za su kashe ma zuciya kamar me wahiya nau'ani to su ma abubuwan da aka haramta din iri biyu ne muharramatun li haqqin lahi akwai abin da aka haramta wanda haƙƙin Allah ne ba haƙƙin komai kowa akai kalmar ita kamar mushe mushe ai ba hakkin kowa hakkin Allah ne to Allah ya haramta idan kana cin mushe zai kashe ma zuciya ya zama to ba haske kwata kwata a cikin ta wajen ko jini jini amma jinin kamar yadda na faɗa me wanda ka yanka wuka ya fito wanda ka yanka wuka ya fito banda wanda ya rage cikin dabba din dan ba za ka yi raba dabbar da aka yanka da jini ba banda wanda wanda ya fito din nan shine haram wala hadal kinziri kamar naman alade kamar naman alade duk waɗannan suna kashe zuciya zama to ba haske a cikin ta wa muharramatun da haƙƙin ibadi akwai kuma abin da aka haramta na haƙƙin bayi kal masruji kaman kayan sata wal maksubi da kayan kwace wa ma ukhiza da ghairi rida sahibihi da abin da aka dauka ba haƙƙin me shi wa fil hadith ya zo da cikin hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فأنا يستجاب له آه رواه مسلم ما أتي من الله sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta harshen Abu Hurairah ta Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala tsarka ne inna Allah ta'ala tayyib Allah tsarka ne la yaqbalu illa tayyiban baya karban komai sai ne inna Allah wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina Allah ya umarce mu a matsayin mu na mu'minai da irin umarnin da ya baiwa annabawa irin abin da ya umarci annabawa da shi kuma ya mana irin wannan umarni sai Allah yake a qala ta'ala فقال تعالى قال يا أيها الرسل كلوا من طيبات من الطيبات وعملوا صالحا يا كوما زني كتي daga tsarkakan abubuwa sannan ku yi aiki na gari وقال تعالى sai Allah ya faɗa a hakkin mu ma waɗanda muke abin nan a mu'minai yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayan da kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abubuwan da na tsarkaka na azurta ku da su ثم ذكر الرجل sannan sai annabi ya ambaci wani mutum shi mutumin nan ya yake yudilu safara yana tsawon tafiya yana ta tafiya a ban kasa yana tafiya a asa kai shi ko taza babu ba tajewa kai shi agbara kura jikin shi bai kura kuran jiki jikin shi duk kura ko wanka baya tsawa ya yi ya mutu ya dai ila sama'i mutumin yana tafiya yana ta daga hannu zuwa sama yana ta daga hannu zuwa sama me yake cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji na ya ubangiji na eh dai matsalan wa mas'amuhu haramun abincin da yake ci haramun ne wa mashrabuhu haramun abincin shi haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da ke jikin shi haramun ne wa guziya bil harami yana yaro karami an ciyar da shi da haramun annabi sai fa na yusa da mu wannan mutum taya ma Allah zai amsa mai addu'a shi taya za a ashe yana daga sharuɗan karɓar addu'a shin abu na halal kana son Allah ya rika ka ba addu'a rika cin halal sannan annabi ya ce kullu lahamin nabata fannaru nabata bil harami fannaru aula bihi duk naman da ya tsiro da haramun to wuta ita tafi dacewa da wannan naman kisa in mutum ya wani nama nan ta wuya in ta hanyar haram ne ta ce ya aje ne wuta ga na kyakkyata ko eh in dai ta hanyar haram ne gaskiya ne hadisin annabi aka fassara in dai ta hanyar haram ne ta Allah shi kiyaye Allah kyauta karshen mu wannan hadisi Imam Muslim shi ya rawaci wannan hadisi don haka hadisi ne wanda yake ingantacce saboda ka yan uwa mun zo kan ga shi lokaci ya kure mana to za mu ci muna dai cikin babin abin da yake na na uku ke a na hudu shine abinci abinci yawa insha Allah za mu tashi akan shi in Allah ya kai mu na eh to sai mu tashi na sai mu tashi na nawa a ya ma amma na ma zo gashi shi wasani ma yub ma yufsiduhu bi qadari bi qadarihi wa ta'ati wa ta'ati haddi na na biyu abincin da ke bata zuciyar mutum shine abincin da kace ya wuce yanda ya kamata ka ci kal israfi fil halal kaman halalin ne amma ya wuce gona da iri washabai da kuma yawan koshi al-mufrid wanda yake wuce iyaka to wannan yana kashe zuciya yana bata ta fa innahu yuskinuhu an ta'ati idan kana cike cike da dabinci kana nishi da kyar to zai sanya maka nauyin jiki ka tashi ka kasa taki kai ma Allah ibada wa man akala kasira duk wanda ya ci abinci da yawa shariba kasira zai ko sha ruwa da yawa fanama kasira zai koyi bacci da yawa fa kasira kasiran zai koyi asara da tabiwa ta duniya da lahira da yawa Allah kiyaye وفي الحديث المشهور يا ذو أسكن حديثي شهر الرد من ظن الله من ظن الله ما ملأ آدمي وعاء شرا من بدنه بحسب ابن, بحسب ابن آدم لقيمات يتمنى صلبه فإن كان لابد فائلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يا ذو أسكن حديثي من ظن الله bawa bai taba mutum bai taba cika jaka ta sharri kamar ciki ba ba zakar da zaka tuka ta zame maka sharri kamar ciki manzo Allah yace a bin badanihi bi hasabin ne bi hasabin ne adama ya ishi dan adam lukai ma ya sami ɗan lomomi biyu ko uku ko hudu ya kanci ɗan lomomi manzo Allah yace lukai ma to ɗan lomomi yutumna sulbahu wanda zai tsaida tsatsan jikinsa don kar jikin shi ya rauni ya kasa ibada sai manzo Allah ya to idan ba za ka iya cin ɗan lomomi kawai ka hakura ba to ga yadda za ka yi kai in kana labud da fa'ila in ba maka wa sai ka tsara to fasulusun lidani ka raba cikin ka gida uku kashi daya ka ci abinci wasu lusun li sharabihi kashi daya ka sha ruwa wasu lusun li nafasihi kashi daya ka bar numfashi don gargayin numfashi a cikin sauki Allah ya sa mu dace rawahu ahmad wa tirmidhi wa qala hasanun sahihun imam ahmad da imam tirmidhi suka ruwaita kuma imam tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce alhamdulillah kai da kai mun kama mun kai inda ya kamata mu tsaya Allah subhanahu wataala ya datar da mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin